اللهم وسن عقبتنا في الأمور كلها واجرنا من كذي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته آه يو hudu ga watan ramadana ko hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana biyu wanda ya zo daidai da sha shidda ko ga watan hudu shi ma 2021 gregorian calendar kawai da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damma jiya mun kwana a aya ta shidda ko ta ishirin da shidda kai inda allah maɗaukakin sarki ya jiyo yadda kitabin da yake yi ma wato kenan bayani akan shaidan da annabi adam abubuwan da suka faru a wancan lokacin bayan ya gama wani jiyo yadda kitabi zuwa ga 'ya'yan adam inda ke cewa ya ku 'ya'yan adam hakika mun saukar muku da sutura wanda za ta suturce muku al'auranku amma duk da haka sutura ta tsoron Allah ita tafi alkhairi so yau sai sake ci gaba da cewa ya bani adama la yaftinannakum shaydanu ya ku ƴaƴan adam kada shaydan ku kuskura ya fitine ku fitina shi ne abin da zai zo shi ya raba ka da addini da haka Allah ke ce alfitnatu ashaddu min alqatl fitinar da za ta zo ta raba ka da addini ta fi tsanani akan ka je ai jihadi ka sara a sara ko ka harba a harbe ka akan hanyar Allah madaukakin sarki ya zama kai mutuwan shahada wannan ya fi sauki akan fitina da za ta zo ta ta raba ka da imaninka to nan sai Allah madaukakin sarki ya ce la yaftinannakum shaytan wallahi kada ku kuskura shaidan ya zama ya fitine ku ai ma'ana ya kautar da ku gabarin hanyar Allah ya kautar da ku gabarin hanyar imani ya dora ku akan hanya wadda take ba ima, ba ta imani ba alan kenan kaga yuhazziru ta'ala bani adam Allah yana jan kunnan ƴaƴan adam yana mai tsawatarwa dangane da al'amarin iblisa ko kabilahu da kabilansa mutanensa kenan mu bayyana lahum adawatahu yana mai musu bayanin adawar shi shedan a gare su alkadima wadda take da daddiya da tsakaninsa da babansu adam alayhi salatu wasalam akwai gaba to wannan gabar shedan yana rike da ita zuciyarsa har ya zuwa yau to yau dinnan qur'ani yana muku magana sai ke cewa ana tizatar da ku wata tsohuwar gaba da take tsakanin shedan li'abil bashir da shi wato kenan baban ƴaƴan adam shine adam alaihi salatu wassalam fi sa'aihi a wajen kokarin da yake yi fi ikrajihi wajen fitar da annabi adam alaihi salatu wassalam da yayi mina jannati daga aljanna allati hiya darun na'im wanda kuma aljanna ita ce gidan ni'ima ya fitar da shi ila dar ta'abi wal ana zuwa ga gidan wahala da gajiya yana kwance yana zana hankalinsa a kwance ya fitar da shi ya bankado shi ya dawo da shi ya yi sanadiyan dawo da shi wannan duniya gidan wahala wato kenan da gajiya wata sabbu fi hata ke arati sannan ya ana tunatar da ku cewa shi ne fa ya yi sanadiyar da aka keta al'auran babanku aka yage masu suturarsa al'auransu ta bayyana fili ba da ma kanat mastura bayan da Allah maɗaukakin sarki ya suturta masa ita ya rufe gare shi ya nuhu gare shi wa mahaza wannan ko ba kowai bane illa an adawatin sai dai dan wata gaba da yake ma annabi adam wa akidatin da wata makida da yake kullawa a tsakanin annabi a mashi annabi adam alaihi salatu wassalam kaga wannan ya daidai da fadin Allah da yake cewa afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya yanzu yalla ya kamata a ce ku riƙi shaidan da mutanensa su zama su ne majibintan lamuran ku min duni koma bayana in ji Allah wani abu da ya faru tsakanin babanku Adam da shaidan yanzu ya cancanci a ce ku riƙe shi shine majibincin al'amarinku ku bar ni in ji Allah maɗaukaki sarki ma'ana ku bar Allah maɗaukaki sarki wabla ku adom alhali shi abokin gaba ne na zahiri a gare ku bi ithali zalimina badalan wannan canji ya munana ya azzalima a ce su rasa abinda za su canja sai su canja bin Allah da wato kenan bin shaidan to kaga wannan bai yi ba saboda haka Allah madaukakin sarki yana jan kunne akan wannan kar su yadda da wannan kama a karaja bai kuma na jannati kamar yadda ya fitar da iyaye kwa cikin aljanna yanzu an huma libasa huma ya yi kawo dalilin da aka yaye musu zuran su lirihi ma sawati huma dan ya nuna musu wato kenan sawati hima ainihin wato kenan tsarecin su to kar ku yadda da wannan kuma na biyu yana da jan kunne cewa innahu yarakum tabbas shi shedan yana kallon ku ko kabiluhu da shi da kabilunsa da shi da mutanensa kenan kaga shedan yana da mutane yana da kabilansa ma'ana yana da wasu jama'a tasa shedanu yan uwansa sannan kuma yana da wasu jama'a tasa shedanu yan uwansa a cikin mutane yau a cikin mutane akwai shedanu akwai shayadin al-ins wal jinn ko akwai shedanu a cikin aljinu akwai ko shedanu a cikin mutane don haka su suna kallon ku ta inda ba sa ba kwa kallon su ma'ana kullum suna lura da lamarin ku suna tunanin hanyar da za su yi subatar da ku min haisu la tarawna ta inda ku ba ku iya kallon su kaga ba ma iya kallon shedan amma shi yana kallon mu ba ma iya kallon aljannu wanda mafi yawan su mutanen sa ne ba ma iya kallon su amma su suna kallon mu ba ma iya tsara musu mukida amma su iya suna iya tsara mana mukida ba ma iya shiga jikin su amma su suna shiga jikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana itikafi a masallaci sai ɗaya daga cikin ummatul mu'minin ta kawo masa ziyara saboda haka bayan ta zo sai raka ta bakin gate a daidai lokacin da suke tafiya bakin gate din wai su mutanen Madina sun zo wucewa sai suka ga mutum da mace da daddare a bakin masallaci da suka leka suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsauri suka bargo suna zabura sai yace ala rislikuma ku tsaya cak inda kuke suka tsaya yace zo mu je suka je yace kun ganta Zainab ce matata sai ta ayya rasulullahi subhanallahi ya zami maka mummunan zata yace a'a inna shaytana yajri min ibn adama majarad dam shedan yana shiga duk inda jini ka iya shiga jikin dan adam a jikin mutum saboda kaga zai iya shiga ta ko ina da haka shi yasa ake ce masa allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sa waswasi a cikin zukatan mutane kaga yana shiga cikin zuciyarka kenan da haka yana da tasiri wanda yake mai karfi shi yasa Allah madaukakin sarki anan yake jan kunne yake cewa kar mu yadda da shi da mutanansa shi yana yi mutanansa shaidanu aljanu suna yi sannan a cikin mutane kuma a cikin mu din akwai shaidanun mutane su ma suna yi wanda kwadda-kwadda ba za su so su ga addinin musulunci ya ci gaba ba kwata-kwata ba za su so ba a bisan zuciyarsu ba akan kowane irin lamari to shi yasa abubuwa ba za su ci gaba ba saboda haka Allah madaukakin sarki ce suna kallon ku ta inda ba ku kallon su in naji annan shayadina lalle tabbas shaydanu mu mun sanya su in ji Allah madaukakin sarki awliya lil ladina la yu'minuna sune za su jibinci lamarin duk wanda bai da imani duk mutumin da bai da imani shaydanu za su jibinci lamarin su za su wuce a gaba shi kuma yana bi ko su za su wuce suna ce masa gayen da za a yi gayen da za a yi gayen da za a yi gayen da za a yi don haka ba zai yi aiki da shirya wadda ta zo daga cikin alkur'ani ba ba zai yi aiki da wannan ba da haka Allah madaukakin sarki yake cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ya muhammad ka karanta musu labarin mutumin nan da muka bashi ayoyinmu ya mun bashi ilimi mun bashi mu'jiza mun bashi ansa addu'a da sauransu amma sai sabule ya zare da ya haka nan fa'ad ba a hushe damu sai shaɗan ya bi shi sai shaɗan ya shi kaga shaɗan yanzu ya sa shi a gaba to idan shaɗan ya saka a gaba zai wuya ka kai labari sau da yana kallon ka da zaran za ka kauce a nan ne nan ne mu ci gaba da tafiya da zaran za ka yi abuwa ka yi a kauce nan kaɗan ga yadda gurin yake ya sa ka a gaba da shaɗan ɗin ne yake gaba idan ka ga zai fada cikin zurfi za ka iya dawowa baya ko to Allah ce fa'ad ba a hushe damu shaidan sai ya zab ya bi shi yanzu maimakon shi ya bi shaidan shaidan ne yake bin sa tara ka dan adam idan ya gawurta to shaidan ma sai ya bi shi dan haka zai zama me min algawi zai zama cikin wato kinan halakaku to wannan shine jan kunnan da Allah madaukakin sarki yake mana cewa duk wanda baya son gaskiya in naji annash shadina awliya alil ladina la yu'minuna duk wanda yake gaskiya to Allah zai dauki lamarin sai hada shi a cikin shaidan saboda haka sai za su duka juya lamarinsa har zuwa wata kenan ƙarshen rayuwa Allah sauka to mu ji malam
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
الله بركة يذكر كيتشي وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا can yace ina ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minuna wa'anda suke ba su yi imani ba za mu sanya shaidanu su zama su ne waliyansu to haka daga cikin hujjojin da suke lakkana musu shine cewa duk lokacin da suka yi mummunan aiki in aka ce ba daidai bane sai su ce ai haka muka samu ana iyaye da kakanu wajen na alaiha aba'ana iyayenmu mun same su wato kenan akan wannan dan haka wallahu amarna biha kenan Allah ne ya ce ayi tunda dama haka ake yi saboda haka Allah madaukakin sarki ne ya yi umarni a yi wannan abu a har zuwa ƙarshen aya wato kenan ka gaya musu inna Allah la yamuru bil fasha tabbas Allah madaukakin sarki baya umarni da aikin alfasha ataquluna ala allahi ma la ta'lamuna yanzu za ku rika kirkiran maganar da ba ku da ilimi akan ta ku jingina wa Allah madaukakin sarki kaga haka bai dace ba malam yace asalin saukan wannan ayan kanatil arabu ma'ada quraishan da can larabawa wanda alqur'ani ya sauka a kansu ko kuma a lokacin su in ka dai bai qurayshawa la duhuna bil baiti fi siyabihim in za su yi dawafi a dakin Allah madaukakin sarki ba sa yin dawafi a cikin suturan su allati labisu wanda suke sanye da ita a'a yata'awwaluna fi zalika sai su rika ba da tawiyi akan wannan cewa annahum la yadufuna fi siyabin asallaha fiha bare yi su rika yin dawafi a cikin tufar da suka saba wa Allah madaukakin sarki a cikin ta ba wa kanat quraishun su ƙureshawa ana kiransu alhoms su dama su ya dufo na fi siyabihim in ba su dawafi a cikin tufofinsu suke yin dawafi wa mana arahu ahamasa duk wanda suka ba shi aran tufa shi ma sai ya zama wato kenan ya samu wannan kariyar abinda ake nufi anan shine ɗakin Allah guri ne na ibada ɗakin Ka'aba kenan sun ɗauki guri ne guri ne wanda ke tsarkakeke sun yadda da haka suna zuwa aikin hajji suna zuwa umra a jahiliya suna kuma ɗawafi to amma banda ƙurayshawan cikin makka duk wanda zai zo daga waje to ba zai yi ɗawafi da sutura da take jikinsa ba saboda wannan suturar ya taɓa yin sabon Allah a cikinta kuma yanzu ya zo gaban Allah da haka ya kwamace sai toɓe suturar tasa sai ya ɗawafin haka za su sarara amma su ƙurayshawa su ke ɓantattu ne da haka su za su ɗawafi da suturar su suke amma duk wanda ya zo bako to sai dai ya tsirara ko da mace ne ko namiji ne haka suke ɗawafi sai dai idan shi mutumin makka da yake tsarkakeke ne ya ɗauki rigarsa aro ya baka sai ka ka baka saka sai kai dawafi da rigar mutumin makka wannan duk sun yi ittifaki akan wannan saboda haka ba matsala a kai ko kuma in za ka tafi dawafi ka ɗinko riga sabuwa cil ka zo duk kayan da za ka yi dawafi da shi ka sako ka zo da shi makka ka tobe na jikinka ka saka wannan sabon rigan da baka taba yin sabon Allah da shi ba sannan sai ka kewaya kai dawafi da shi idan kai dawafi da ita kuma wannan rigar sai ka tobe ta ta zama wani abu daban ba za ka ba wani ya saka ba kai ko ba za ka ci gaba da saka ta ba wani dawafin kuma Allah ya kai mu ka sake zuwa da wata suturar in baka da sutura ka ara a gurin mutumin maka in baka da shi wanda zai baka aro kai dawafin ka tsirara sawa'un wato kenan mai yin dawafin nan mace ne wato kenan ko namiji haka suke har ma za ka ga idan mace ta zo za ta dawafi tsara za ka tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu wa ma bada minhu fala uhillahu to yau fa gaba ɗayan sa zai fita fili tana nufin gabanta kenan aw ba'dahu ko kuma sashen sa wani bangaren jikin gabanta in ta dan ya ga wani abu ma ta dan yi hakan nan to kaga dai gata nan ne gata nan wa ma bada minhu duk abin da ya bayyana kuma fala uhillahu ban ce halal bane sadaka haka za ta yi dawafinta haka za ta yi masu dan jin kunya daga cikin su sun wanda su yi da daddare amma ko da daddare ne tunda akwai fitillu to kaga dai sil da ya arka kallanta a wani lokacin to amma wannan ya aka haka ta faru a dakin ka'aba gurin da annabi ibrahim ya gina ya yi addu'a ya ce allah maɗaukakin sarki jama'a Allah ya umarce ku da aikin hajji ku zo ku yi aikin hajji shi kuma annabi ibrahim kira sa baban masu tauhidi to kaga wasu daga cikin mutane su suka kirkira musu wannan suka sa musu da sunan addini addinin da ba annabi ibrahim ne ya karantar ba ba annabi ismail ne ya karantar ba saboda ka sai zama haka suke yi to idan an zo an ce musu to yanzu wannan abin da kuke yi din ba daidai bane ne shine ma'ana wa iza fa'alu fahishatan idan sun aikata aiki na alfasha sun zo suna yawo suna dawafi a dakin Ka'aba tsirara kace musu ba haka bane sai su ce me wajadna alaiha aba'ana ai haka muka samu ana iyaye da kakannu dan haka ba matsala wallahu amara biha Allah shine ya umurce mu da yin hakan nan to sai aka ce ka ga musu a inna Allah la ya'muru bil fasha tabbas Allah maɗaukakin sarki baya umarni da alfasha wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane tunda ba daidai bane kuma Allah maɗaukakin sarki baya umarni da wannan in kaga Allah ya umarni sai abu wanda yake na alkhairi sai abu wanda yake mai kyau amma ba za ku kirkiro barda ku saka ba kaga kenan ashe tun da can mutane suka kirkiro tsari na addini sai su cusa sai ya zama da ba haka aka saba ba amma yanzu mutane sun zo da wani abu to bayan shekara da shekaru wannan abin sai ya zama an saba da shi yara da suka tashi za su tashi su gane jikokin su tashi su gane jikokin su to duk wanda ya zo daga baya yace zai yaki wannan abu to sai a ce ya kawo sabon abu yanzu abin da ya zo da shi shine sabo ko da ko ayan alkur'ani ya karanta musu ba za su gamsu ba ba don koyo saboda wajen na alaiha aba ana abin da suka samu iyaye suna yi ne saboda haka shi yasa yake da wahala shi yasa wasu daga cikin malamai magabata suke da tsanani akan in an shigo da wani abin da addini bai san da shi ba za su fada akai su tsawa su ba za su yarda ba saboda me saddan lizari'ati saboda su kange kar ya zama abin nan ko da ko wannan abin ana ganin sa mai dan kyau kyau kyau ne saboda in ka kawo dan kadan wani sai zo dan raba kadan wani sai zo dan raba kadan wani sai zo dan raba kadan wata sai ga an masa kuskure ba sai ya tashi tsaf daga abin da kai ka farar da shi a farkon sai zama wani abu daban kuma kai ne ka fara kaga an ce addallu ala sharri ka fa'ilihi saboda haka sai aka ba su yardstick cewa a a duk abu in alfasha ne to ba Allah ne umarni ba inna Allah la ya'muru bil fasha a da quluna ala allahi ma la ta'lamuna za ku kirkira abinda abinda ba ku da ilimi a kansa ku jingina shi ku ce Allah maɗaukakin sarki ne yace a hakan nan kaga bai dace ba saboda yana da kyau mutum kullum ya zama yana da fika akan yadda yake bautawa Allah maɗaukakin sarki cewa abinda yake yi da sunan Allah ya bashi lada abinda wanda yake yana da asali a musulunci to mu je qul amara rabbi qul amara rabbi bil qist ko bayan ya ce musu a matsayin general formula Allah baya umarni da alfasha sai ya ce ka gaya musu kuma amara rabi bilkist ubangiji na ya yi umarni da ai adalci alkisto shine al'adal wal istiqama ai adalci a kuma tsaya akan abin da yake shine daidai wanda kuma a rayuwa gaba ɗayan da haka yake kai wa kanka adalci kai wa na kusa da kai al'adalci shi kuma adalci shine a ajiye komai a inda ya kamata a ajiye shi wadda ushe fi muhalli shine adalci ya zama komai mutum ya zama a rayuwa yana yin sa daidai yadda ya kamata a ce an yi shi kenan sai ya kubuta ya samu abin da ake kira tabri'atin zimma ya samu abin da ake cewa ya kubutar da kansa kar ya zama ana neman sa da me yasa kai kaza ko me yasa ba kai kaza ba komai ya ajiye shi yadda yake kuma wannan shine yake sa al'umma ta zama ta jinu akan adalci al'umma ta zama ta kuma ci gaba saboda wanda ya cancanta yayi abu kaza shi za a dauko yayi gata ba za ta sa a dauko wanda bai iya ba a dora shi kamar yadda yanzu misali wanda ya je karantun likita shi zai zo yayi operation ya fitar cikin mutum ya fitar da cuta ya abin idan ka dauko wanda bai je primary school ba bai san komai akan wannan lamarin ba ka bashi kaga matsala ne matsala ce haka kawai bai zane ba ka ɗauko almakashi da wuka ka bashi da raiza ka ce fiye da cikin mutum ya fitar akwai matsala to yadda wannan yake a matsala a ko menene musamman harkar addini duk wanda bai cancanta ba aka zo aka dora shi akan inda bai cancanta ba matsala ne zai gina mutane akan abin da ba shi kenan ba kuma daga baya warwarewa ya zo ya wahala ya zo ya wahala shi yasa komai ana son a ajiye shi inda ya kamata amara rabbi bilkist ubangiji na abin da ya umarni shine ai adalci a komai a lamarin rayuwa waƙi mu wuju hakun sannan ubangiji na ya umarce ku da ku tsaye da fiskokinku inda kulla masjidin nan ga kowane masallaci ko kuma wato kinan lokacin kowace sallah ku tsaya ku fuskanci ubangijinku ku yi sallah ku yi ibada ba wato kenan a bautar gunki ba domin ibadar da suke magunki Allah ce wa ma kana salatun inda albaiti illa muka wa tasdiya kaga in ka duba zaka ga abin da suke muka ne da tasdiya feduwa ne da tafi da waka abin da suke yi kenan kuma Allah madaukakin sarki ba haka ya umarni ayi ba ba zai gaban gunki ana ta faduwa ana tashi ana faduwa ana tashi ba haka nan Allah madaukakin sarki ya abin nan ba in kai nazari yanzu duk ranar lahadi ka tafi duk cocin da ka sani a kasar nan tun daga na abuja har yi zuwa na ƙaranan ƙauyuka ka shiga ka yadda suke yi tun daga kan fasto har ya zuwa mai sharan coci babu wanda yake da yaƙini ko mutum ɗaya cewa abin da ake ranar lahadi a cikin coci ne shine exactly abin da Isa alaihi salatu wasallam yace ana yi a wajen ibada babu wannan ba komai ake yi da ibadar ba face abin da su suka zanna suka tsara suka ce wannan shine ibada amma abin da yake sauƙaƙe daga gurin Allah madaukakin sarki yayi wahala shi yasa duk mukidan da ake yi a musulunci din sai kaga wato mutum ya fi gamsuwa da irin nau'i na ibada ta musulunci akan irin wancan saboda muka'an ne wata ziya waƙoƙi ne kawai kwaya ne za a yi ta yi amma ana kasan cewa Allah shi ya ce a yi sallah wannan gata a cikin alkur'ani tabbatacce kasan shi ya maganar ruku'u shi ya maganar sujada shi ya menene in kai ruku'u kasan daga alkur'ani a cikin alkur'ani aka ce a yi ruku'u amma yanzu kaje ka ga ko ce ana wanda faya faya follow me to sai ga wani ne ya zana ya kirkiri wakar babu ita a cikin coci a cikin littafi mai sarki wanda suke amma da zarar an ce sallah ka san cewa ga umarnin da aka umarce ta kaifiyanta ka san yadda annabi sallallahu alaihi yake ga yanda yace yi ga yanda yace ayi ga yanda yayi ga yanda yace ayi ko har ma akwai littafi musamman guda da ake ce masa sifatu salatin nabi min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha kaga kana da yakinin cewa eh yanda Allah ya aiko ai sallah haka kake yin ta azumi duk ka'idodin sa haka ne zakka duk ka'idodin ta yadda ake a zamanin annabi sallallahu alaihi haka take aikin hajji haka take da dai sauransu duk abin da ya zama laruri a cikin addini nan zaka samu yana da tushe sauran kuma furu wanda muke kirkiro a kanmu ko wata kungiya ta kirkiro nata wannan kuma shine inda mu ma muke da tamu matsalar idan ma muke da tamu matsalar kenan to saboda haka Allah madaukakin sarki ya umurce ku ku tsaye da fiskokin ku ku yi sallah inda kulli masjidin sannan wa da'uhu ku bauta wa Allah madaukakin sarki mukhlisina lahu dina kuna masu ikhlasin addini a Allah madaukakin sarki ma'ana in za ku yi ibada ku yi ta dan Allah ma'anan wannan shine amarku bil istiqamati fi ibadatihi ana son abotar Allah madaukakin sarki mutum ya zama yana da istiqama istiqama shine ya zama na farko yana kokarin yayi shi daidai yana kokarin ya gane yadda daidai din yake yana kokarin yayi shi daidai sannan kuma akwai abin da ake kira consistency shine kullum babu wasa ba zai zaka mako da salloli yanda ya ga dama ba ba zai kuma sallah irin sallar da ake kira sallar munafiki zaka salatul munafiko eh wanda ba zai raki wa hatta idza qadat imalati shamsu sai ya ga rana ta yi galau za ta fadi kama wani karaha arba'a sai ta shi kwaf kwaf kwaf ya gama ya ya gama shikenan ana son mutum zai sallah ya zama yayi ta a cikin anatsai ya san ruku'u yake yi ana kira su abin da ake kira alhayatul ma'aluma sifa sananniya wanda mutumin da yake nesa in ya gano ka ya san sallah kake lokacin da kai ruku'u a natse lokacin da kai sujja a natse lokacin da ka dago a natse lokacin da ka kowanne kana bashi wato kenan ka'idan sa da yanda ya cancanta ba irin bububububu din nan ba yar mobi ba yawa ba lada ko to ba irin wa'annan ba Allah madaukakin sarki yake cewa ku tsaya wato kenan kyam akan harkar addinin Allah madaukakin sarki mukhlisina lahu dina kenan ko yawa ku tsaya kenan akan wannan fi mahalliha a wajen ibada ku yi ta a yanda ya kamata ko wahiya matabatul mursalina wannan tsari kuma shine tsarin da yake yazo da tsarin bin mu'minai almu'ayyidina bil mu'jizati wanda Allah madaukakin sarki ya karfafe su da mu'jiza annabawa da manzanni Allah ne ya aiko su yace ga yanda za su koya mana yanda za a yi ibada su kuma Allah ya karfafa su da mu'jizan da za ta tabbatar ma mutane balo-balo sai da cewa Allah ne ya aiko su fi ma akbaru cikin duk abin da suka bada labari bihi da shi anillahi dangane da Allah madaukakin sarki yawwa in ka duba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga cike take da mu'jizozin da in dai ka yi mu'amala da shi sai dai ka ƙi dan kaƙi kawai saboda adawa amma ba wai kana shakkan cewa Allah ne ya aiko shi ba a'a afil haqqi shakkun ba da alf dalalatin bayan an samu hujja hujja guda dubu zaka shakka akan abin ka bi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu hujja ta fi sama da dubu taqaddama ha dhikru madad dare yukrahu to saboda haka Allah madaukakin sarki ya kare sai to ya ya ayyada su mana ya karfafa su wa ma ja'u bihi min shara'i ya karfafa su dangane da abubuwan da suka zo da shi na shari'a wabil ikilasi da kuma lahu cewa ibadunsu suna yi ikilasi tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki kuma shi ne suke karantarwa fi ibadaci a wajen bautan Allah maɗaukakin sarki wanda wata ala la ya takabbal al'amal domin Allah maɗaukakin sarki baya karɓan aiki hatta yajma'a hadainir rukunaini sai an samu rukunin nan guda biyu na farko an yakuna sawaban aikin ya zama daidai ne aikin ya zama daidai ne muwafiqan li shari'a ya zama ya dace da shari'a ba wani malami ne a baya shekara da shekaru ya zo ya kirkiro mutane ya tsara a ya zama can yana da asali ya yi muwafaka da shari'a shari'a haka ta ce a yi ko da sallah za ka yi za ka yi sallah ko to amma sallar sai ka yi ta irin yadda shari'a ta ce a yi ko da azumi za ka yi shi irin yadda shari'a ta ce a yi shi da sauransu kaga a misali Allah madaukakin sarki ya farlanta mana azumin watan Ramadana ko yace faman shahida minkum mushara falyasumhu wannan shine nasi na alqur'ani duk wanda yake da ransa da lafiyarsa ba matafiyi bane wata ya tabbata to ya azumci watan gaba daya watan aka ce shaharul ramadana to sai yanzu ka ce a ni yanzu kawai zan yi wisal ne sai ka je ka azumi na kwana uku shikenan ka zo ka ci gaba da cin abincin ka a ramadana kaga ba haka tsarin yake ba ba haka tsarin yake ba wa an yakunu wa an yakuna khalisan kuma bayan kayi shi daidai da shari'a kuma ya zama kayi shi khalisan min shirki babu shirka a cikin sa kayi shi tsakaninka da Allah babu riya babu son daukaka babu wani abin kamancin wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ke kama ba da kunta uduna kaman yadda fa Allah madaukakin sarki ya kirkiri farkon halittan ku hakan nan za a dawo da ku hakan nan za a dawo da ku kama ba da kun ta udun kamar yadda ya kirkiri halittar ku da farko wato kenan hakan nan za a dawo da ku za a dawo da ku ma'anan wannan shine kamar da malamai suka faɗa da can ba kwana aiko sai aka yi ku sai kuka mutu kuka lalace to kuma hakan nan za a sake dawo da ku wallahu ta'ala a'lam akwai maganganu da yawa wato kina akan wannan kama ba da kun ta udun ayyaji ma'ukum ko yuhyikum ba da mutukan Allah zai rayar da ku bayan mutuwanku Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ai kama bada akun fi dunya kamar yadda Allah ya kirkiri farkon halittar ku a nan gidan duniya kazalika ta'uduna yawmal qiyamati ahya'an haka ma ranar tashin alkiyama za ku sake tashi kuna dare in mutum ya mutu ba ya mutu ba ya ribe ya yi kome da kome da kome to sauransu to za a tashe shi wato kenan ranar tashin alkiyama kata da yake cewa a abinda ake nufi shine bada'a aka da kofa kalakahun da farko Allah maɗaukakin sarki ya fara ya halicce su walam ya kunu shay'an da ba sa nan babu babu komai zero sun ba za a busa sai mutane suka zo suka mutu suka tafi suka lalace sun ma yi idihun sannan zai sake dawo da su kuma to wannan shi ne abin da ake nufi da kama ba da kumta hudun abdurrahman bin zaid bin aslam yake cewa ai abin da ake nufi shine kama ba da akum awwala awwalan kazalika yu'idukum akiran kamar yadda da can da farko yayi ku haka ma kuma da karshe zai saki mai da ku waqtara hadha alqawl Abu Ja'far ibn Jarir wannan shine kuma fassarar da Ibn Jarir at-Tabari wato kenan ya tafi a kansa shine kamar yadda aka halice ku Allah madaukakin sarki zai sa a dawo da ku ko yawa wasu malamai sun ba da fassarori da daban gaske wasu kace lokacin da aka halicci mutum wanda aka halicce shi akan shari'a hakan nan za a tashe shi ranar lahira akan shari'a wanda aka tashe halicce shi akan bata hakan nan wato kenan zai ko kuma wasu malamai suka ce a'a kamar yanda kuka rayu haka za a tashe ku wanda ya rayu akan alkhairi zai tashi akan alkhairi wanda kuma ya rayu akan matsala to kuma zai tashi wato kenan shi ma matsala da haka za ku zama kashi biyu kenan ko farikan hada ko farikan haka alaihim dalal wasu jama'a za su shiriya wasu kuma jama'a bata ya tabbata a kansu cewa su batattu ne su batattu ne don haka shi yasa kamar yadda ba zai yi mutum ya rayu shiryayye mai kyau mai aikin alkhairi ba ranar lahira ya mutu akan wani ranar lahira kuma tashi a sanadiyar ribibi ko wani abu ya gan shi a wuta a'a haka kuma wanda ya bin Allah ba zai zama a sanadiyar ribibi ya tafi aljanna ba a kowa zai tashi akan akan abin da yake ya bi asallahu almar'a ala ma mata alaihi Allah zai tashi kowane mutum ranar tashi alkiyama akan abin da ya mutu akan sa wato kenan ta haka Allah wadda kuke zai ce wa'ansu ku shiryayyu ne amma wa'ansu batattu ne me yasa suka bata innahu takazu shayatin awliya min dunillahi su shaidanu ne majibintan lamarin su koma bayan Allah kaga kina ashe wanda ya bata ya bi shaidanu ne innahu takazu shayadina awliya min dunillahi su sun zabi shaidanu sun rike su sune majibintan lamarin su koma bayan Allah maɗaukakin sarki da haka shi yasa suka bata shi yasa suka bata to mu je malam
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
Allah ba da kuki zargi sake cewa ya bani adama ya ku ƴaƴan adam kaga akwai nau'i na idnabi anan ko can an ce ya bani adama can an ce ya bani adama nan ma an ce ya bani adama akwai nau'i na idnabi ko yauwa amma al-idnabu lida'in akwai dalilin da yasa ake da idnabi inda zai zama shi kuma wato kinan tunda alqur'ani daga farkon sa har karshen sa shike yake da balaga maganganu kala kala ne kala uku akwai ijaz akwai idnab akwai kuma musawa duk lokacin da magana kalmomin ma'anar tafi kalmomin yawa shi da ake kiransa al-ijaz idan kalmomin suka zama daidai da ma'anar shi na kikinsa almusawa idan kuma kalmomin suka wuce tsawon ma'anar shi na kikinsa al'itnat kowanne in an yi shi a mahallinsa shi na kikinsa balaga to yanzu Allah madaukakin sarki ya yi idnabi a nan gurin saboda dalili jan kunne ka san mutumin da kake jan kunnensa sai kana nanatawa kana nanatawa kana nanatawa sannan sai yaje ta ga Allah madaukakin sarki ya bani adam kaza kaza kaza ya bani adam kaza kaza ya bani adam jan kunne da nanatawa saboda wato kenan mai dauka ya dauka menene wata iya ha'uzunun wa iyatun ko kunne mai ji sai ta dauka kunna da ba mai ji ba kuma shikenan Allah baraka ta ya bani Adam ku zo zinatakum ya ko ƴaƴan Adam ku riki kawarku inda kullu masjidin lokacin kowace sallah ma'ana ado ku yi ado kenan lokacin kowace sallah kenan ko wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu kada ku yi barna inna la yuhibbul musrifina tabbas Allah madaukakin sarki baya son masu barna a cikin wannan aya mai karanci Allah madaukakin sarki ya raddi a mushrikai cikin abin da suka kasance a kansa na dawafi a dakin Allah tsirara kamar da muka bayani ba suna yayo suna dawafi a tsirara ba to ku da za ku yi sallah Allah madaukakin sarki ce in za ku yi je sallah ku yi ado kowa ya sa sutura kar wanda ya kuskure ya shigo masallaci tsirara ku zuzuna ta inda kullum masjidin a inda kullum masjidin inda kullum salatin kowace sallah azhar ka canta doka zo la'asar ka canta doka ka zo hakan na ake so kar mutum ya zo masallaci faqala Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ku zuzuna ta inda kullum masjidin faqala al-awfi an ibn abbas yace fadin Allah da yake cewa ku zuzuna ta inda kullum masjidin qala kana rijalu yatufuna bil baiti urratan da suna dawafi a dakin Allah tsarara fa amarahumullahu bi zina sai Allah ya ce a sai a sa kaya sai ado wa zinatu al-libas in an ce ku zo zinatakum ay ku zo libasakum kina a wannan fassara zina a nan shine ake shine ake rufi da sutura ma'ana duk lokacin da ku je masallaci ku sa sutura kar ku je masallaci wato kenan sarara in an ce sutura kuma shine ma yuwar sau'a abinda mutum zai rufe al'auransa wa masu wa zalika min jayyidil bazzi ko kuma kasa da al'auran ma mutum ya dai rufe jikinsa ko dai ya samu kaya mai kyau na wato kenan kaya sutura da ake kira albaz shine kayan da kayan yan kiri kiri ne kuma yake cewa sutura masu sai da yadi kayayyakin da suke sai da wanda sana'arsa sai da yadi ana kinsa albazaz albaz irin wannan kayan to duk kayan da masu yadi suke saya ka je ka sayo mai kyau ka zo ka dinka wato kinan ka yi sallah da shi wal mata ko kuma wato kinan kaya da wanda za su zama ba irin wannan makaman na ado a jikin sutura din da sauransu fa umiru sai aka umurce su an yi aku zo zinatahum sai ado ma'ana su sa sutura inda kullu masjidin a kowane masallaci ko kuma kowace sallah wa haka za kala mujahid wa ata wannan shine fasarin da mujahid yayi da ata bin abi rabahin da ibrahim nakai da sa'id bin jubair da wani wayannan a cikin manya manyan malaman magabata malaman tafsiri cewa abinda ake nufi wannan aya din da Allah ce ya bani adama ku zo zinatakum inda kullu masjidin ta sauka ne akan mushrikan da suke dawafi a dakin Allah madaukakin sarki tsirara saboda haka shine ayan ta gangaro da wannan ma'ana din akan wannan lamarin yau da aka ku in za ku je ibada watakilan ku sa sutura sannan sai ta ce wa kulu washrabu ku ci ku sha wani daga cikin manyan malaman magabata yake cewa zama Allahu dibba kullahu fi nisfi ayatin duk wani ilimi na magani dibba kenan ko dibbu kenan ko ba tsibbu ba dibbu duk wani ilimi medical abin nan duk ilimin da ya shafi medicine Allah madaukakin sarki ya tattara shi a rabin aya inda Allah madaukakin sarki yake cewa wakulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma kada ku yi israfi ma'ana ku ci iyaka abin da ya cancanta ku ci kaga kenan yanzu ba za ku ci mummunan abu ba da zai kawo matsala a jikin mutum ba ku sha iyaka abin da ya kamata ku sha kaga ba za ku sha abin da zai kawo matsala ba don haka ma sai fitar da shi a fili sai ce wala tusrifu kada ku wuce gona da iri a wajen ci kada ku wuce gona da iri a gurin sha malaman hikima suka ce duk wanda abincinsa bai zama maganinsa ba to maganinsa zai zama abincinsa sadaka a cikin yanayin abincin da mutum yake ce in ya tsara tsarin da ya kamata ya ci abincin da ya kamata a ka'ida ya zama kowane akwai balance a wajen abin da ake bukata to ba zai kamu da cuta da garaje ba ba zai kamu da cuta da garaje ba ya ci ka'ida bisa ka'ida ya ci daidai ya ci kuma yadda ya kamata kuma kar ya wuce gona da iri to ba zai kamu da cututtuka ba kaga yanzu abincinsa ya zama shine maganinsa haka ne idan kuma ba haka ba to sanadiyar abubuwan da yake cin a bisa rashin tsaftar abin ko kuma rashin ka'ida ko ci fiye da yadda ya kamata to zai samu matsaloli da yawa me yasa mutum yana ciwon kai an ba mu magani sai a ce mu sha a ciki ciwon kafa sai a ce a sha a ciki ciwon baya sai a ce a sha a ciki kaga abin da ake ɗorawa a cikin nan lalle akwai wato kenan nazari a cikinsa daga in mutum ya bi ka'idar kulu washrabu wala tusrifu to ya samu wata kenan lafiya a rayuwarsa mun gane wannan daga kulu washrabu wala tusrifu وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت abinda wannan ayan take nufi shine ka ci duk abin da ranka yake so ka sha duk abin da ka sa sutura irin wadda kake so ma akadarka kaslata ne matsawan da siffa guda biyun nan sun kuskure maka mana ba same ka ba kenan wa'annan siffa guda biyu shine sarfun wa makilatun wuce gona da iri ko kuma wato kenan girman kai da takama a wajen sa kaya ka sa daidai kayan da ya kamata a ce ka saka yauwa sa kaya ba a da tsoron Allah ba da kuke sarki yake ba sarfin wajen wucewa gona da iri ko a suturar ko a abinci ya zama kasa da wato kenan abin da ba zai sa suturar da ba za ta saka girman kai ba abincin da ba zai ja maka wato kenan matsala ba wannan shine abin da Imam al-Bukhari yake cewa wakala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam shi kai ce ma'ana wala tusrifu din nan ai abin da ake nufi wala ta'kulu haraman kada ku kuskura ku ci abin da yake haram zalikal israf wannan shine ake kiransa israf in ka ci abin da yake haram to ka wuce gona da iri wato kinan a wajen ci saboda kenan dan adam dole matsa ya zama abin da yake sa a cikin sai zama halal ne abin da yake sa a cikin tuman sa a cikin sai ya zama halal aka ce aka ce atib ta'amaka tustajab da'awataka ka dada abin da kake ci ya zama halal kake ci duk abin da ka roka Allah zai ansa duk abin da ka doka Allah zai ansa sadaka wani lokaci muna addu'a muna kaman ba ansa ba to in dai ba ansa ba wani lokaci yana da nasaba da abin da muke ci a cikin cikin mu sun ba zakarar rajul idil safara ko ash'asa agbara ya muddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram annabi sajabu lahu ya za a yi ansa wannan addu'ar kullum zai ci haram zai sha haram suturarsa haram ko dama can iyayen haram suka kawo masa kaga matsalar ka je ka tarimo komai ka kawo gida kenan tun daga nan ka fara kashe albarkar iyalai ka fara kashe al- a- ka fara kashe albarkar gida da albarkar iyalai tunda sun taso daga haram wannan haram din da suka taso da ita za ta taimaka wajen wato kenan matsala a rayuwarsu don haka aka ce wai ah, ka ci halal Adawul Khurasa ne yake cewa riwaya daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina din nan yace fi da'ami wa sharab ana nufin wato kenan a wajen abinci da abin sha abinci da abin sha Ibn Jarir yake cewa inna la yuhibbul musrifina Allah madaukakin sarki wato kenan baya son masu ta'addanci inna allaha la yuhibbul mu'tadina da inna allaha la yuhibbul musrif innahu la yuhibbul musrifin da inna allaha la yuhibbul mu'tadina kusan ma'anan su wato kenan guda daya don da zaran ka wucewa gona da iri ai kai ta'addanci dama ta'addanci shine ketare haddi ai ko ga iyaka inda aka yi sai ka fata addaita sai ka tsallaka ka tsallake iyaka to ka kai israfi kenan saboda haka Allah madaukakin sarki yana jan kunne kar mu yi israfi kuma general terminology ba zai tsaya akan ci da sha ba a ko menene a rayuwa kana ana son mutum ya zama bai wuce guda da iri ba to mu je malam
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
Allah baraka sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad man harama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wane ne ya hana wato kenan kawa ta ubangiji wanda yake halicce ta dan bayinsa kenan kaga ba a hana mutum ya sa sutura mai kyau ba ba a hana mutum ya ci abinci mai kyau ba wa tayyibati min arziki da dadadan abubuwa ba hana shi ya ci ko menene ba ma dama halal ne suturar da ya saka din ma dama halal ne abincin da ya cin abin da aka hana shi ne kar ya ci fiye da yadda ya kamata kar ya sa sutura wadda take eh, ta wuce gona da iri yawwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man jarra izarahu kure- kuyala duk wanda ya sa tufa har yana janta kasa saboda nuna kafafa da isa to duk abin da yake ja a kasan nan wuta yake a cikin wuta yake jansa a cikin wuta yake jansa saboda haka a sa sutura daidai yadda ya kamata babu wato kiran ah, jan alfahari babu fariya babu abin kowa ya daidai karfinsa kayan ado Allah madaukakin sarki bai haramta ba komin kyansa komin tsadarsa amma ya zama daidai ruwa daidai tsaki yawa kar yanzu kamar kara talaka kamar ni dinnan ka ce sai kasa kayan miliyoyi kaga wannan akwai israfi akwai israfi musamman ga yaran mu matasa bai da komi amma zai kuku da gora duk abu da zamu ya sai riga ya sai waya ta dubu talatin kaga wannan israfi ne israfi ne kuma ba komai zai da ita ba face shi ririta bai da wani program na musamman wanda yake amfani da ita don cigabata da ilimi a a sai dai kalle-kallen fina-finai sai whatsapp sai facebook Ai ta kallon shiriri ta ta kai bata lokacin sai bata menin wayar da ta- ta- ta dubu uku ko hudu za ta ishe shi ya je sai ta dubu talatin kaga wannan israfi ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta wannan amma in manyan mutane wanda wannan ba komai ba da a gurin sun sun saya wanda daidai da su ne amma kai yanzu kana da zogen ka kamar ni dinnan ka ce sai ka mallaki ta kaza ko sai ka mallaki mota kaza ko sai ka mallaki gida kaza ko sai ka mallaki ka- a- abu kaza da sauransu a samu takallum a cikin lamarin rayuwar to kaga wannan wato kenan an samu abin da ake kira a israfi amma in daidai da kai ne Allah bai haramta ba man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq babu ba- ba- babu haramci a ciki ma dama halal ne kudin da ka nemo din halal ne sannan da kayin baka tauye hakkin kowa a cikin ayayanka ko iyalanka ko wani danginka na kusa ko wani abu makamancin wannan ba to wannan ba shi da laifi Allah madaukakin sarki bai haranta wannan ba har ma yake cewa ka gaya musu hiya lillazina amanu fil hayatid dunya ai dama Allah ya yi su dan mu'mine ne a gidan duniyar ma ko Allah madaukakin sarki ya ya haka ya halicci abubuwan duniyan nan ya bai dan adam dan ya ce ji dadi ya bauta masa ne dan ya ce ji dadi ya bauta masa ne ya sa sutura mai kyau ya bauta wa Allah madaukakin ya gina gida mai kyau ya shiga ya samu kariya dan ya bauta wa Allah madaukakin sarki to da ka lillazina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah a duniya an yi su dan mu'minai amma wayanda ba mu'minai ba za su iya samu su yi amfani da shi haka ne yau irin gidan da kake da shi arne zai iya samu irin sutura da kake da ita arne zai iya samu irin motar da kake zai shirka da kai shi ma zai iya samu la'alla ma in ya fi ga kokari a wajen neman duniya nasa ba ya fi kyau ko kudin sa ya fi yawa ko wani abu makamancin wannan duka za su iya musharaka da kowa amma an yi shi dan mu'mini ne albarkacin ka za ka dangare ka sha ruwan kasko ko ba ka bane amma kuma faranan tashin alkiyama to ba kowa zai same sai mu'mini khalisatan yawmal qiyama ranan tashar kiyama banda mu'mini babu wanda zai samu sutura wala yadkhulul firdausa illa man ittaqa yuaddi huquqallahi fi sirri wal jahri babu wanda zai shiga cikin aljanna ya samu duk wa'annan abubuwan da ake bada sai dai bai takawa amma wanda babu mu'mini ba in ya mutu zai shiga wuta dan haka zai shiga wuta tsirara kawai da aka halice shi suturarsa fatar jikinsa fatar jikin nasa ne za a rika sa wuta tana kone ta a minti daya za a canja masa fatar jikinsa kamar sau saba'in kullama na jiya juluduhun badallahun julu da gayar hali ya zo kalazab da zarar wani fatan ta kone a make wata ya sake a sake wata ya sake shi ke nan aikin kenan a cikin gidan wuta Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe mu da haka Allah madaukakin take ce khalisatan yawmal qiyamah Allah maɗaukakin sarki ya keɓanta ta soso kaɗai wato kinan ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ba zai baiwa abin nan ba ba zai baiwa abin nan ba har ma akwai lokacin da an ce in azaba ta azaba za su rika roƙo suna cewa ku dan zuba mana ruwa mana afi zuwa alaina mila ma ya awi ma razakakum Allah ku dan zuba mana ruwa mana ko kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya arzuta ku da shi na abinci ko sutura ko wani dan abin da za mu rufu wannan wuta mu dan samu saukin ta duk abin da Allah ya ba ku ko wani abu na air condition ko wani duk dai abin da za samu sauki za su roka amma sai a ce me inna Allah haramahum alal kafirina Allah ya haramta ma kafiri dan haka ranar lahira da abinci mai kyau da sutura mai kyau haramun ne akan kafiri za ta zama kuma khalisatan lil mu'minina Allah wadaukakin sarki ka samu ne wayannan masha Allah tukunna kazalika Allah madaukakin sarki ce kamar hakan nan nufassilul ayat muke fitar da aya dalla dalla maganganu dalla dalla hukunci dalla dalla amma ga mutanen da suke da ilimi suke wato kenan fahimta ko yawwa kazalika nufassilul ayat haka muke fitar da aya dalla dalla ga mutanen da suke da ilimi suke da basira wanda zai tsaya ya ji sana da kunne azanu yasma'una biha ko da qulubun yafqahuna biha ya zama yana da wannan to wanda suke da wannan su ne saboda ai haske da kake ganin sa wannan ai yana amfani ko amma in babu hasken ido to wannan hasken bai da wani amfani yanzu yadda muke zana ma kallon haske mara kallon karatu da makafo zai zo zana nan wannan hasken ba zai masa amfani ba dole sai ana bukatan hasken ido kafin wannan haske yayi amfani kaga ce fa inna la ta'malu absar walakin ta'amal qulub allati fi sudur ba gannan ne yake maka cewa ba idan cikin zuciya ne in ya maka ce shikenan in zuciyar mutum ta riga ta maka ce shikenan shi ya riga ya maka ce kenan ko yawwa in in ya maka ce wannan hasken ba zai masa amfani ba amma idan idan zuciyarsa yana nan to kuma duk abin da yake mai na basira kuma zai masa amfani duk abin da aka faɗa zai ji ya zo na da za ka zo ka karanta alkur'ani sau dubu a kunnansa ba zai amfani ba ba zai amfani da shi ba amma wani ka karanta masa aya ɗaya sai ka ɗaga masa hankalinsa saboda ta shiga cikin zuciyarsa ta kashe ɗan ramin hujjulu da ladina ya shauna Allah duk wanda yake jin tsoron Allah ya an karanta ana Allah yakan ji a jikinsa ta haka sai zuciyarsa gaba da ta haƙura jinikinsa ya haƙura fatarsa ta haƙura duk sai sanyi ya haƙuri ya ba abin da Allah ba da kuke sarki ya ɗora shi a kansa amma in ba shi ba fa a sai dai idza zikra alladhina min dunihi idahum yastabshiruna duk abin da ba na Allah ba anan suke ta kafafa to Allah madaukakin sarki ya kiyaye su mu Allah ka ba mu ilimin da zai zama ilimin addini musunci ya amfane mu to mu je
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
bayan Allah madaukakin sarki ya ce a gaya musu a bar rabbi bilkis ko Allah ubangiji na ya umarni da wato kenan adalci da sauransu sannan sai ya ce musu kuma ka gaya musu inna ma harama rabbi alfahish ko kul ka gaya musu inna ma harama rabbi alfawahish ubangiji na ya haramta alfasha ne ya haramta alfasha amma bai haramta zina ba bai haramta ba da ta bata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce inna allaha jamilun yuhibbul jimala Allah kyakkyawa ne na son abu mai kyau don haka ba ajmilu kuma ku rika kyauta da jikin ku kyauta jikin ku kyauta suturan ku da sauransu Allah bai haramta ba Allah bai haramta cin abinci mai daɗi ba Allah bai haramta sa sutura mai kyau ba bai haramta gida mai kyau ba bai haramta ko abin duk gwargwadon wato kenan abin duk da cewa duk da cewa guje ma wannan din dan gudun fadawa cikin wani abin nan shi yafi aula amma dai ba haramun bane mun gane wannan to ga abin da Allah madaukakin sarki haramta harama rabiyal fawahisha ubangiji na ya haramta alfasha kaga jam'u foshin alfasha shi da duk wani aiki na barna Allah madaukakin sarki ya haramta ma zahara min hawa ma batana duk abin da yake na alfasha na fili na zahiri da abin da yake na boye mutanen zamanin nan muna da matsala guda daya kamar mun fi Allah madaukakin sarki wayo akwai abubuwa na haram wanda zaka zahiri sai kaga mutum ya kiyaye amma ta hanyar wayo da dabara zai kawo wani abin da zai halatta masa wani abu na haram to kaga wancan haram din ma ba tsana wanda ya buya ma Allah madaukakin sarki ya haramta shi mun gane wannan mun gane wannan kamar misali a ce Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka kai ne gwamna ko kai ne chairman na local government ko kai ne director general a cikin wasu abubuwa public fund ya shigo ta hannunka ga ka'ida ga ka'ida da ya kamata ka yi amfani da su to za ka iya wasu amfani da wasu dabaru da wasu hikima ta yadda za ka yashi abu a zahiri doka ka bi amma a baɗini kuma wato kenan barna ka yi ka ɗebi abin da ba naka ba ka halatta maka to wancan da ka bi ta hanyar argument shi da ake kiransa wato kenan ma baɗana ma zahara kuma da kawo kawo kudin ka ce ai haka da shi kawai ka ebe kaga ma zahara min hakina ma baɗana kuma sai ka amfani da trick da dabaru da wayo da sauransu to shi kenan sai ka amfani da wannan to da wannan din da wancan din Allah madaukakin sarki ya hana harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana mun gane wannan akwai abubuwan da dole kai ne za ka amfani da wayo ka jawo abin da ba shi kenan ba ko ka aikata abin da ba shi kenan ba ka sa tarkiki ta yadda dole hukunci na zahiri kai zai baiwa gaskiya to kaga in ba abin da kwanakin bayan mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana basharun ni mutum ne kaman ku ko wala Allah ba'dukum a taktasimuna ladayya kuna zuwa kuna kawowa husuma a gaba gare ni wal'ala ba'dukum yakuna aliyad bi hujjatihi min ba'd wasun ku sun fi baki za su fi tsarawa saboda sai su tsara ne sai ne tsammani shine mai gaskiya sai na dauki hakki sai na bashi kaga a zahiri da ke yayi a wayo yayi dribbling yayi tricking yayi komai da komai tsab ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi da shine mai gaskiya sai ya dauka ya bashi sai ce to fa man qata'tu lahu bi haqqi ahihi fa inna ma qata'tu lahu qita'atan minan nari duk wanda nayi hukunci a bisa bakinsa na bashi haƙƙin dan uwansa wanda ba nasa ba wallahi wuta na bashi falyadaha in sha'a la yakuzaha in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya bari don haka kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya baka abin da ba hakkinka ba ba tare da ya fahimta ba saboda bakinka da wani wayo da dabara kar kai tsammanin ka ci halal yanzu ma ma, ma ba dana kenan fashi alfashi da kai ka san ba gaskiya bane amma shi Allah madaukaki sarki Allah bai sa ya fahimci wannan ba to ballantana mu a yanzu ka je kai trikin gwamna ya baka ko tiya mana lokal gwamna ya baka ko waye ya baka amma ba hakkinka ba ba hakkinsa ba kuma a rubuta takarda certificate a baka shikenan gashi ka karba ko yawwa kaga duk hukuncin duniyar nan in yazo kai kake da hujja amma a gaskiyar lamari ba kai ne mai haƙƙi ba to fa bauta walwal ne Allah madaukakin sarki ya haramta duk abin da yake na wayo me yasa aka haramta bai'ul ina Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya haramta bai'ul ina takin kina da ake wa Allah madaukakin sarki wayo ko Allah ya haramta ya haramta alfa menene ake kiransa riba sai ka zo ka sai kaya a gona ga wannan kayan naira dubu ne amma baka da dubun sai ka zo sai na sayar maka shi tunda baka da kudi bashi ne to dubu da ɗari biyu shikenan ba na sayar maka ba ai a halallahu bai'a kaga kai na sayar maka to a to shikenan tunda ai yanzu kai sayarwa zaka yi ma to sayar min shi to shikenan nawa zaka saya to tunda kudi ne ka sayar min shi naira 800 to kawo 800 shikenan sai na dauki 800 sai na baka sai na karbe kayana sai na ajiye shi yanzu a wayo na baka naira nawa 800 zaka dawo min da nawa 2200 kuma amma ta hanyar kasuwanci muka yi kuma a halallahu albai'a Allah ya haramta ya halalta kasuwanci ko ka saya a gona ni ma na saya a gunka ka gona amma kuma a wayo mun yi wa Allah madaukakin sarki wayo ne a yanda mu muke fahimta to wannan shi ne ake kira sabai ul'ina to wannan yana daga cikin abubuwan da musulunci ya haranta annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta bayatu bil inati in dai kuka zo kuna irin wannan shiniki da ake kiransa bai'ul ina wa akasum aznabal bakari ko har zuwa karshe sai ce to in kuna irin wannan Allah madaukakin sallallahu alaikum Allah zai shugabantar da abokan gaban ku akan ku kafirai za su zo su haukan ku su rika murza ku yadda suka ga dama in dai kuna irin wannan wayan da dabarar ku halatta abin da ba halal ba ko ku haramta abin da ba haram ba to Allah madaukaki sallallahu alaikum zillar Allah zai sallada muku kaskancin da ba zai dauke shi ba sai kun dawo kan gaskiya to kaga Allah madaukaki zai harama rabbiyal fawashi ma zahara minha wa ma batana duk abin da yake na alfasha wanda yake a fili da wanda ake sa a boye da wayo da sauransu duk Allah madaukakin sarki ya haramta wannan wal isma Allah maɗaukacin sarki ya haranta aikin sabo walbagaya ko ya haranta zalunci bi gairar haƙƙin ba tare da wato kenan haƙƙi ba ba tare da haƙƙi ba saboda haka duk wa'annan wato kenan Allah ya haranta malam su yake cewa al-ithmu wal ma'asiya sabon Allah shine ake kira ta al-ithmu amma bagayu kuma an tabgiya alal nasu ka zalunci mutane bi gairar haƙƙi ba tare da haƙƙi ba ba tare da haƙƙi ba ka zalunci mutane ko a zahiri wato kiran ko a boye to Allah madaukakin sarki do ya haranta wannan mujahid yake cewa al-ithma al-ma'asi saban Allah kullaha koma wani iri ne gaba daya wa akbar annal baqi ya bada labarin cewa shi mai yin zalunci ko bagayahu ala nafsihi zaluncinsa yakan koma kansa ne وحاصل ما فسر به الاثم انه الخطايا duk wani kuskure da mutum zai yi da sabo da mutum da zai yi duk ana kiransa wato kenan ism to Allah madaukakin sarki ya haranta alfasha ta fili ya haranta ta boye ya haranta sabo ya haranta zalunci a kancin hakkin wani ba tare da hakki din ba sannan an tushirku billahi malabi na zilbihi sultana Allah maɗaukaki zai ya haranta ku shirka da shi cikin abin da Allah bai saukar da hujja ba Allah maɗaukaki sarki ya haramta wannan shirka da Allah ta kowace hanya cikin abin da Allah bai kawo hujja akan wannan ba to wannan Allah maɗaukaki sarki ya haramta shi ma shi ma ya haramta shi wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamuna sannan ku ce Allah ne yace alhali ko ba ku da ilimin Allah din ya ce ko yauwa ka ce ai Allah ya ce kaza alhali ko baka da ilimin cewa Allah madaukakin sarki ya ce kaza ka kirkira wa Allah madaukakin sarki magana ka faɗa dan ka gyara abin da ra'ayin kai ke so ko fahimtar ka take so ko kuma ah, abin da ka- zuciyarka take so da sauransu to kar ku yi haka in za ka faɗi Allah- magana a Allah ka tabbatar cewa Allah ne ya faɗa to sai ka faɗa ba Allah madaukakin sarki ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗi abin da bai faɗa ba kace ya faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace duk wanda ya min haka faleta bawa maka da huminan nari ya tanadi matsugunin sa a cikin gidan wuta to ballantana kuma Allah madaukakin sarki saboda in kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan abin ya zama shari'a in kace Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan abin ya zama shari'a mutane dole za su bi shi akan haka saboda jin cewa Allah ne shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai amfanar da mu da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ya ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi